وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا صدق الله العظيم
بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد في صفاته ذي الجلال والإكرام الذي أوجب علينا الإيمان والعمل بالحديث والقرآن ووعدنا في كتابه العزيز برفع أهل العلم والإيمان وثبت أنه يمن على المؤمنين خاصة بالتوفيق والغفران والحمد لله الذي أذل جميع أهل الشرك والطغيان وقضى أمره عليهم عامة بالخيبة والخسران أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام وأسأله التوفيق لمعرفة الحلال والحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان آمين. وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان آمين. ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان آمين. واغفر لنا ولوالدينا والولدان أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya nufe mu da saduwa da fuskokin 'yan uwa musulmai da fatan Allah zai sa albarka cikin wannan haɗuwar tamu kuma kamar yadda malam ya gabatar duk da shi ke ya kira ni da suna sheikh kuma ko daga nesa ka hange ni ka san yaro ne Malam ya yi bayani, bil hakika abin da ya kawo mu garin nan mitin ne. To sai dai Allah ya kaddara kuma za mu yi wa'azi. Don haka babu wata matashiya babu wani maudu'i da aka bamu wanda za mu yi wa'azi a kansa illa abin da muka gabatar mai fatan Allah madaukaki ya sa albarka a ciki jama'a ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to a taimaka a saurara duk wata nasiha da za mu gabatar a nan nasiha ce wadda ba a ba mu matashiya a kanta ba saboda haka musulunci kamar kogi ne duk ta inda ka shige shi da ruwa ne mu dai fatan Allah ya sa albarka cikin karatun da za mu yi wato Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da abubuwa da yawa a cikin littafinsa abubuwan da Allah ya rantse da su a cikin Kur'ani suna da yawa kun ga shi Allah yana da dama ya rantse da abin da yake so amma mu ba mu da iko mu yi rantsuwa da wani abu in ba da shi Allah ba man kana halifan falyahlif billah duk wanda zai yi rantsuwa to yayi da Allah amma shi Allah yana da dama ya rantsa da duk abin da yake so rantsuwoyi da Allah madaukake a cikin Qur'ani suna da yawan gaske musamman aka samu malamai da suka yi littafi kacokam suna bayanin waɗannan rantsuwoyi na Allah madaukake cikinsu akwai ibn al-qayyim al-jawziya wanda ya rasu shekara 672 da suka wuce shekaru 672 Allah ya ji kansa wani malami ne na sunna ya yi littafai da dama daga cikin littattafan nan akwai guda wanda ya yi musamman yana bayanin rantsuwoyi da Allah ya yi da su abubuwa a cikin Qur'ani. ya kira sunan littafin attibiyan fi aqsamil qur'an wanda ana samun sa ko'ina cikin ƙasar nan ya rubuta littafi ne musamman ya yi bayanin abubuwan da Allah ya rantse da su a farkon littafin yake cewa iqsamuhu bi ba'dil makhluqati dalilun ala annahu min azimi ayatihi idan Allah ya rantse da wani abu daga cikin halittunsa to wannan wani dalili ne da yake nuna cewa abin yana cikin manyan ayoyin Allah madaukaki duk wani abin da ka ji Allah ya rantse da shi a Kur'ani to ka tabbata wannan abin babban abu ne a wajen Allah yana cikin manya-manyan ayoyin Allah madaukaki idan aka ce ayar Allah ana nufin abin da yake nuna maka cewa akwai Allah Allah shi samu gani. Daga cikin abubuwan da Allah ya rantse da su a Ƙur'ani, akwai wata sura guda wadda aka yi mata suna suratu buha. Allah ya rantse da abubuwa guda biyu a farkon sura, kana kawo mana ayoyi biyu na farko kawai, ya ce, Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى الله مدوككي يتي والضحى والليل إذا سجى shikenan iya rantsuwar da Allah ya a cikin wannan sura sauran kuma duk bayani ne game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabuha wallaili idza saja ina rantsuwa da hantsi kuma ina rantsuwa da dare idan ya rufe da duhu in ji Allah madaukaki to ku duba abin da ibnul qayyim ya faɗa yace duk wani abin da kaga Allah ya rantse da shi a Qur'ani to ka tabbata wannan abin babban abu ne wajen Allah kuma wani dalili ne mai ƙarfi wanda yake nuna maka akwai Allah to gashi Allah ya rantse da abubuwa guda biyu a ita wannan sura ya rantse da hantsi ya rantse da dare idan ya rufe me yasa Allah ya rantse da abubuwa guda biyu din nan menene yasa wannan ita ce tambaya muhimmiya da ya kamata mu san amsanta me yasa Allah madaukaki ya rantse da abubuwa guda biyu din nan ya rantse da hantsi kuma ya rantse da dare idan ya rufe to akwai amsa kashi biyu amsa ta farko malamai suka ce Allah ya rantse da farkon nishadin dan adam koshin lafiya idan ka auna sa'o'i 24 da dan adam yake da su a rana akwai awa 24 kowace rana cikin waɗannan awoyi 24 wace sa'a ce dan adam ya fi samun nishadi zaka taras hantsi ne lokacin da ya farka daga bacci to wani lokaci ne kuma dan adam yake bukatan hutu shine lokacin da dare ya raba saboda haka ko direba ne yake tafiya a kan hanya in aka ce ma dare ya raba din nan to wallahi dole sai gyangyaɗi ya kama shi sai dai in zai ci goro ko ya nemo magogi ko kuma ya sha kwaya waɗannan lokuta guda biyu Allah maɗaukaki ya yi musu wasu siffofi ne na musamman da hantsi da kuma tsakiyar dare lokuta ne da suke kishiyantan juna to sai Allah ya haɗa su cikin sura guda ya rantse da su yana da kyau mu rika sa lura cikin ayoyin Qur'ani duk wani abin da Allah ya magana a kansa a Qur'ani akwai hikima a ciki sako ne daga Allah yana buƙatar kowane mutum ya fahimci wannan sakon to farkon nishadi na ɗan adam mu duba cikin wannan akwai hikima babba akwai hikima babba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani cikin wani hadisi ingantacce hadisin yana cikin sahihul adabil mufrad hadisi na 523 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annawmu awwalun nahari khurqun wa awsatuhu khulqun wa akhiruhu humqun annawmu awwalan nahari khurqun wa awsatuhu khulqun wa akhiruhu humqun wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah manzon Allah ya ce bacci a farkon yini jahilci ne barci a farkon yini jahilci ne sai manzon Allah ya ce bacci a tsakiyan yini halin kwarai ne bacci a ƙarshen yini wauta ne in ji manzon Allah hari kurkun وأوسطه خلق وآخره همك bacci a farkon yini manzon Allah ya ce jahilci ne wa ausatuhu bacci a tsakiyar yini kuma hulkun halin kwarai ne wa akhiruhu bacci a ƙarshen yini manzon Allah ya ce humkun wauta ne yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa da bacci kenan ashe mutumin da ke baccin safe ya ɗauki wata siffa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayaninta wace siffa kenan siffa ta jahilci wanda yake baccin rana wannan ya ɗauki siffa ta sunna shi sa annabi ya ce hulkun wato yana cikin makarimul akhlaqi yana cikin siffofin kwarai da ake so kowane musulmi ya ɗauka bacci a ƙarshen yini fa manzon Allah ya siffanta shi da cewa humkun wauta ne wanda ke bacci bayan la'asar wannan mutumin yana tare da wauta galibin hadisi sai da suke bayani game da baccin rana ko baccin safe ko baccin yamma zaka tare suna da illa amma wannan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ashe saboda albarkan da Allah ya sa da safe ga al'ummar wato annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wani hadisi da yake cewa burika li ummati fi bukuriha duk da yake hadisin malamai sun yi suka kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaƙi zai tura to da safe yake turawa ko bahaushe na cewa da safe ake kamun in rana ta yi ai baka samun kowane kuma hatta bature ya gane darajar lokacin nan lokacin walha in ka je ofis za ka ga an rubuta an manna no visitors before 10 ba a yadda wani bako ya zo kafin goma na safe me yasa suka sa haka saboda wannan lokaci ne ake fatan a samu albarka na duniya baki ɗaya cikin lokuta da ɗan adam yake da su babu lokacin da ya kai lokacin walha shine lokaci na hantsi wannan bayani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da annabi ya ce bacci tsakiyar yini halin kwarai ne hadisai da yawa sun tabbatar da haka kamar wani hadisi da annabi yake cewa ƙilu fa inna shayatina la taqilu ku yi kailula domin shaidanu ba su yin kailula ku rika baccin rana domin shaidanu ba su yin baccin rana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine in kuna son ku yi ibada cikin dare da ku yi baccin rana domin baccin rana Allah ya sa masa albarka mai yawa in ka yi baccin minti biyar yana daidai da baccin da za ka yi cikin dare na minti talatin saboda haka in ka yi awa ɗaya kana bacci da rana in ka farka sai ka ji kamar ka yi awa uku ko hudu ne kana bacci jikinka duk ya mutu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun rike wannan sunna da ƙarfin gaske wallahi idan rana ta raba hadisai da yawa sun tabbatar mana zamanin sayyidina umar aka ce in ka zagaye garin madina mutum ɗaɗɗaya ne za ka samu baya bacci saboda mutumin da ya bacci rana shi yake samun damar yin ibada cikin dare wanda bai yi bacci rana ba yana da wuya ya tashi cikin dare ya yi ibada ko da ya yi ibadar nan zai yi ibadar babu nishadi saboda haka Allah madaukake ya rantsuwa da wannan lokaci lokaci ne wanda ɗan adam yake samun abinci wanda ɗan adam yake samun albarka na duniya fasara ta biyu walha ta keɓanta da wata sallah ta musamman wadda ake kiranta da suna dai walhadin malamai suka ce Allah ya rantse da hantsi saboda sallar da ake yi a wannan lokaci ne wanda wannan sallar tana da falala wallahi tana da ɗimbin falala kaɗan daga cikin falalanta nake so in yi mana bayani da fatan Allah shi samu kiyaye da farko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ashirin da biyar suka ruwaito hadisai game da falalan sallar walha sahabban annabi mutum ashirin da biyar akwai sayiduna umar sayiduna ali nana aisha anas bin malik abdullahi bin abbas abdullahi bin umar abdullahi bin amrin abdullahi bin abi aufa abdullahi bin jarrad abu musal ash'ari abu huraira abu umama talbahili abu dardai abu zarril gifari abu murata ta'ifi jabir bin abdullah buraida huzaifatul yamani zaid bin arkam uqbatu bin amir annawas bin sam'an mu'adh bin anas al-juhani nu'aym bin hummar utbatu bin abdin as-salami da kuma jikan manzon Allah alhassan ko sahabi ɗaya ne tak ya ruwaito hadisi daga manzon Allah dole ne mu girmama wannan hadisi bare sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ashirin da biyar suka yi bayani game da falalan wannan sallah ta walha amma cikin ikon Allah sallan nan tana cikin sunnonin annabi da suka tasamma mutuwa Allah shi samu raya wannan sallah tana cikin sunnoni da jama'a suka yi watsi da su kun san ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahya sunnatan min sunnati qad umitat min ba'di fa inna lahu min al-ajri misla man amila bihi min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'a manzon Allah ya ce wanda ya raya sunnata daya wadda wasu suka yi ƙoƙarin kashewa bayan na tafi to duk mutumin da ya yi koyi da shi Allah maɗaukaki zai ba shi ladansa har zuwa tashin kiyama sa'a ce a samu mutum miliyan ɗaya sun yi koyi da kai kai ka dawo da wannan sunnar da ta nemi mutuwa to fa kana da lada miliyan guda kuma har tashin kiyama Allah yana rubuta maka lada. sallar walha jama'a mu kiyaye ta da farko akwai wasu abubuwa kamar guda uku da nake so in yi magana a kai na farko shine ta sashin falalanta malamai suka ce mana sallar walha alama ce babba da take nuna cewa mutum mutumin kirki ne duk mutumin da ya rike sallar walha to akwai alamar wannan mutumin mutumin kwarai ne har ma kuma yana ɗaukan wata siffa ta awwabun waye awwabun malamai suka ce abinda ake cewa awwabun shine mutumin da ke komawa ga Allah mutumin da dukiya ba ta raba shi da Allah mulki bai raba shi da Allah talauci ko rashin lafiya bai girgiza imaninsa wannan mutumin shi ake kiransa awwabun ka san wani in yayi dukiya sai ya bar Allah wani in ya samu mukami sai ya bar Allah wani talaucin nan ma yana sa shi ya bar Allah Allah shi kare mu to awwabun shine mutumin da duk halin da yake ciki yana komawa ga Allah Allah madaukaki ya ba mu misali da annabawa guda uku a cikin Qur'ani annabawa guda uku ya ba mu misali da su kowane ɗaya Allah ya kira shi da suna awwabun ya ba mu misali da annabi dawuda ya ce wasbir alama ya kuluna wazkur abdana dawuda zal'aidi kana kawo ayan wasbir alama ya kuluna wazkur abdana ayyuba zal'aidi sai Allah ya ce innahu awwabun wannan suratu sad ka yi haƙuri da abin da kafirai suke faɗa maka ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambaci tarihin bawanmu dawuda sai Allah ya ce zal'aidi mai ƙarfin imani innahu awwabun sai Allah ya ce masa awwabun ne shi wato bi ma'ana mai komawa ne ga Allah ya ba mu misali kuma da tarihin annabi Suleiman ɗan annabi dawuda ya ce wa wahabna li dawuda Suleiman ni'mal abd sai ya ce innahu awwabun mun yi ma annabi dawo da kyautan ɗa shine annabi Suleiman Allah ya siffanta shi da cewa shi ma awwabun ne mutum na uku da Allah ya siffanta da awwabun shine annabi Ayuba واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب ذاك كاونا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب الله يكي ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب mutane uku Allah ya siffanta da awwabun cikin Qur'ani annabi Dawuda annabi Suleiman sai kuma annabi Ayyuba malamai suka ce annabi Dawuda ka aje shi a misalin waɗanda suka yi mulki mulki bai raba su da imani ba annabi Suleiman ka aje shi a misalin mutanen da suka samu dukiya don bayan sun mallaki dukiyan sun mallaki mutane suka ma mallaki aljanu amma kuma wannan bai raba su da Allah ba idan ko kana magana talauci ne ko rashin lafiya to ga misalin annabi ayyuba sai Allah ya ce shi ma dai awwabun ne to mutumin da ke samun wannan siffa kuma cikin al'ummar annabi Muhammad a kira shi da suna awabun sai wanda ya kiyaye sallan wata ji malaman sunna in kana so ka ɗauki wannan siffa wadda Allah ya siffanta waɗancan annabawa guda uku siffa ta awabun to tsare sallar walha da ikon Allah za ka samu wannan siffa Allah shi samu gane. kuma duk mutumin da ya kai wannan daraja ta awabun malamai suka ce mana ko bai ce Allah ka gafarta min ba Allah yana yafe mishi dalilin su kuwa shine wata aya wadda Allah yake cewa rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ربكم أعلم بما في نفوسكم in takunu salihin إن تكونوا صالحين فإن mhm فإنه للواب innahu kana فإنه كان للوابين غفورا malamai suka ce wannan aya Allah madaukaki ya ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ubangijin ku shi yafi sanin abin da ke cikin rayukanku in takunu salihina in dai kun zan mutanen kwarai fa innahu kana lil awwabina ghafura to Allah dai ya kasance mai yawan gafara ne ga awwabuna idan ka samu littafin Imam Suyuti Allah ya ji kansa alhawi lil fatawi ya kawo wannan magana sai ya ce akwai wani malami da ake kiransa aunul aqili ya taba karanta wannan aya da ya karanta ayan sai ya ce allazina yusalluna buha wallahi waɗanda suke sallan walhani Allah yake magana da su a cikin wannan aya in takunu salihina in dai kun zan mutan kwarai fa innahu kana lil awabina ghafura to Allah ya zan mai yawan gafara ne ga awabuna su waye awabuna yace masu sallan walha kuma gaskiya ne ba malamin ne kadai ya fara faɗa ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana silsilatu sahiha hadisi na 703 da sahihul jami' hadisi na 3709 annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yuhafizu ala salati buha illa awwabun manzon Allah yace babu mai kiyaye sallan walha sai awwabun sai manzon Allah ya ce wahiya salatul awwabina ita ce sallar masu komawa ga Allah la yuhafizu ala salati buha illa awwabun manzon Allah ya ce ba wanda zai tsare sallar walha sai awwabun yaya tsarewar yake shine ka rika yin ta da'iman babu fashi wani in yayi bana to sai kuma baɗi to wannan bai tsare ba لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب babbar alamar da za ta nuna maka cewa ka kai wannan daraja shine tsare sallar walha in ji annabin rahama sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin muslim mujallad na hudu shafi na ɗari hudu ɗari da saba'in da ɗaya akwai wani hadisi hadisi ne ingantacce yana cikin irwa'ul galil hadisi na ɗari hudu da sittin da hudu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga garin madina ya tafi kuba kasan kuba wani ƙauye ne da ke gefe da madina amma yanzu kuba na cikin madina annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi duk mako kowane mako annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi daga madina ya tafi masallacin kuba ya yi sallah domin hadisai da yawa sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi alwala daga gidansa a nan madina ya tafi masallacin kuba ya yi sallah raka'a biyu ladarsa na ɗaya da mutumin da ya yi umra saboda haka masallacin kuba ke cikin muhimman gurare da ake son musulmi ya yi kokari ya ga ya ziyarce su saboda ya samu irin wannan lada don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane mako yana ziyartar wannan masallacin yana nafila raka'a biyu ya dawo sallallahu alaihi wasallam ala ahli quba wa hum yusalluna ba'da tulu'i shamsi cikin ikon Allah annabi yana isowa quba sai ya samu mutanen ƙauyen duk suna sallah suna ta sallah kuma lokacin rana ta bullo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu suna sallah sai ya ce salatul awabin kuna kokari ne ku raya wannan sallah ta masu komawa ga Allah a lokacin da ake yin ta hina tarmibul fisal lokacin da 'ya'yan shanu suke tsalle ne wani lokaci ne 'ya'yan shanu ke tsalle da safe lokacin da rana ta fara dan zafi sai ka kwatanta kamar karfe tara ko goma wannan lokaci ne rana ta fara zafi to lokacin aka fi son mutum ya yi sallar walha duk da shike akwai hadisai da dama da suke nuna cewa idan mutum ya yi sallah bayan rana ta daga ga wadda kenan bayan sallar asubahi ya zauna masallaci yana zikiri har dai rana ta bullo sannan sai ya bar masallacin kafin ya bari ya yi nafila to nan ma ya yi walha amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa mutum ya yi wannan sallar lokacin da rana ta fara zafi don haka malamai suke cewa walhana da lokuta guda biyu Allah shi samu kiyaye wannan falalatta kenan na farko mutumin da duk ya raya wannan sunna ta manzon Allah to yana samun wata daraja ta musamman wanda Allah ya siffanta annabawa guda uku da ita daraja ta awwabun Allah shi samu kula na biyu kun sani cewa wajibi ne a kowace rana sai mun yi godiya ga Allah madaukaki yawan gaɓuɓɓan da ke jikinmu da yawa kun sha jin wannan wa'azi a kowace rana dole sai ka yi godiya ga Allah adadin gaɓuɓɓan da ke jikinka wannan kuwa tun farkon halitta Allah madaukakin sarki ya wajabta wannan godiya a kanmu akwai ayoyi kamar misali cikin qur'ani waɗanda suke ba mu labarin halittar annabi adam misali suratul arab ban san ko zaka iya kawo ba ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
قال فاهبط منها قال فاهبط منها وما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من إنك الصاغرين من الصاغرين قال أن- أنظرني إلى يوم قال يبعثون أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك قال من إنك المنذرين.
من المنذرين قال فبما أغويتني قال فبما أغويتني مهم. لأقعدن لق- لهم لأقعدن مهم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم لهم صراطك المستقيم ثم ثم لآتينهم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن- وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد- ولا تجد أكثرهم شاكرين
Allahu akbar Allah ya yi kokari Qur'ani yana da wuyan sha'ani waɗannan ayoyi suna ba mu labarin halittar annabi Adam Allah ya gaya mana farkon halitta lokacin da ya halicci annabi Adam ya umarci mala'iku su yi sujada suka yi sujadan nan Iblis ya ƙi sai Allah ya tambaye shi me ya hana kai sujada bayan na umarce ka sai ya ce abin da ya hana ni sujada ga wannan mutum saboda ni ka halicce ni da wuta shi kuma ka halicce shi da laka halitta ta tafi tashi to daga wannan lokaci Allah madaukaki ya la'anci iblis take sai iblis ya roki Allah ya ce a mar jinkiri kar ya mutu har zuwa ranar da za a tada mutane a yi musu hisabi sai Allah ya ce a'a na maka jinkiri dai zuwa lokaci na tashin kiyama amma ba lokacin da za a fito hisabi ba to lokacin nan iblis sai ya rantsuwa yace fa bima agawaita ni la aqudanna lahum siratakal mustaqim tunda shike yanzu na tabbata na halaka ya kai ubangiji to zan durkusa hanyar nan taka guda madaidaiciya zan tsuguna a gefenta sai na batar da dan adam na yi alkawari sun mala'atiyar na min bayni aidihim zan zo musu ta gabansu wa min khalfihim da bayansu wa an aimanihim wa an shama'ilihim zan zo ta dama ta hagu ya ce wala ta jidu aksarahum shakirina ba za ka samu mafi yawan mutane masu godiya gare ka ba wannan godiya da Allah ya wajabta ma ɗan adam yawan gaɓuɓɓan jikinsa ita ce wadda iblis ya yi alkawari sai ya hana ɗan adam isar da ita ga Allah madaukaki la hawla wala quwwata illa billah a cikin sahihul kalmi tayyib da kuma sahihul jami akwai wani hadisi hadisi na 2285 abdullahi bin abbas ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u la yada sabahan wa masa'an annabi sallallahu alaihi wasallam yana wata addu'a duk safiya kuma duk yammaci sai yayi addu'a bai taba fashi ba inji abdullahi bin abbas Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah bai taba fashin wannan addu'a ba yana cewa اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وبدني اللهم استر عوراتي وآمن روآتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك اللهم أن أغتال من تحتي duk safiya annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wannan addu'a kuma duk yammaci sai annabi ya yi addu'an nan me yasa annabi ke wannan addu'a saboda wancan alkawari da iblis ya yi zai zo ma dan adam ta gabansa da bayansa da damansa da hagun shi sai ya raba dan adam da Allah to wannan rantsuwa da iblis ya yi yasa annabi ke wannan addu'a duk safiya manzon Allah yana wannan addu'a kuma duk yammaci ya kamata mu yi ƙoƙari mu koyi wannan addu'a Allah shi samu gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni as'aluka al'afiya fi duniya wal akhirah ya Allah ina neman ka bani lafiya duniya da lahira Allahumma inni as'aluka al'afiya fi duniya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya fi dini wa duniyaya wa ahli wa mali wa badani اللهم استر عوراتي وآمن روآتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك اللهم أن أغتال من تحتي إن كسامو لتفن addu'o'i almustajaba da ake sayarwa za ka gani a cikin ikon Allah mu yi ƙoƙari mu kiyaye to gaɓuɓɓan ɗan adam guda nawa ne tunda shike wajibi ne a kowace rana ka gode ma Allah yawan gaɓuɓɓan jikinka gaɓuɓɓan jikinka ɗin guda nawa ne kamar misali cikin littafin Bukhari ya kawo hadisai wurare da yawa misali hadisi na dubu biyu da tamanin da tara da kuma hadisi na dubu shida da ashirin da biyu da littafin muslim hadisi na dubu da tara da kuma hadisi na dubu da shida ko ka samu littafin silsilatu sahiha tun daga hadisi na 573 har zuwa hadisi na 577 da hadisi na 1025 ko sahihul jami hadisi na 3926 da 3925 da kuma 4404 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi bini adam sittuna wa salatu mi'ati sulaman a wata riwaya ya ce azmin a wata riwaya ya ce mafsali a jikin kowane ɗan adam akwai gaɓuɓɓa guda ɗari uku da sittin in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda ɗari uku da sittin kenan godiyar da take wajiba a kanka a kowace rana shine adadin yawan gaɓuɓɓan jikinka sau ɗari uku da sittin ake so ka gode ma Allah a kowace rana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yaya godiya take kamar cikin fathul bari a cikin mujalladi na shida shafi na 132 ibn hajar Allah ya ji kansa da rahama ya ce wal ma'ana abinda ake nufi ka gode ma Allah sau 360 yawan gaɓuɓɓan jikinka ala kulli muslimin mukallafin wajibi ne akan kowane musulmi baligi mutukar ya balaga بعدد كل مفصل من عظامه صدقة لله تعالى على سبيل الشكر wajibi ne a kowace rana sai mutum ya ba da sadaka yawan gaɓuɓɓan jikinsa kenan sau ɗari uku da sittin a matsayin godiya ga Allah maɗaukaki tilas a kowace rana ka ba da sadaka yawan gaɓuɓɓan jikinka wato ka yi sadaka sau ɗari uku da sittin kuma da matsala a wannan guri domin wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mutum ya tashi da safe sunansa a rubuce yake dan wuta zuwa yammaci sai ya ba da yawan sadakan nan 360 manzon Allah ya ce idan mutum ya taho kwanciya aka samu ya yi sadaka sau 360 adada tilka 60 wa salatu mi'ati sulama amsa yawmahu wa qad zuhziha minan nari manzon Allah ya ce in yammaci ya samu mutum har ya iya yin sadakan nan sau ɗari uku da sittin to cikin ikon Allah an kakkaɓe sunansa baya cikin yan wuta kuma kowace rana aikin kenan babu fashi wata aya da Allah ke cewa qutilal insanu ma akfarahu قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء؟
من أي شيء خلقه مهم. من نطفة.
نطفة خلقه فقدره ثم ثم السبيل يسره ثم أماته.
ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء.
ثم إذا شاء أنشره sai ya ce kalla lamma كلا لما يقض يقض ما ما أمره.
أمره Allah ya ce qutilal insan Allah an ci kafiri don in an kawo al insan a irin waɗannan gurare ba musulmi ake nufi ba Allah an ci kafiri min ayi shay'in khalaqahu daga wani abu ne Allah ya halicce shi min nutfatin khalaqahu daga maniyyi fa Allah ya halicce shi fa qaddarahu ya suranta halittarsa ya kaddara fitowarsa duniya thumma sabila ya sarahu hanyar rayuwar ma Allah ya sauke masa kana tafiya da kafa baka tafiya da ka wannan ba sauki aka ma ba ka duba maciji da ciki yake ja Allah ya baka hannaye ya baka yatsu ya baka baki zaka iya magana a gane damuwarka la haula wala quwwata illa billah thumma sabila yassara ana nan kwance tashi thumma amatahu fa akbar sai Allah ya dauki ransa sai aka mishe shi kabari thumma idza sha'a an sharahu lokacin da Allah ya so kuma zai tada shi Allah ya ce kalla tsawon lokacin nan da ya samu duniya lamma ya qabi ma amarahu bai isar da abin da aka umarce shi ba waɗannan godiya da aka wajabta kansa bai yi su ba umarnin Allah bai bi ba abin da Allah ya hana shi ya ki bari Allah ka tsare mu wallahi aikin da ke gabanmu yana da yawa tilas sai mun yi godiya ga Allah sau ɗari uku da sittin a kowace rana kuma ibn hajar ya ce sadaka ce za ka bada lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ka duba sahihu targhib hadisi na 661 buraida yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fil insani a ma kowace gaba a kowace rana kenan musulmi ya ba da sadaka sau 360 a kowace rana manzon Allah na gama maganar a cikin riwaya ta imamun nasa'i abu zarril gifari sai ya ce kai fa man yutiqu zalika ya rasulullah akwai yaku bayi wa zai iya wannan ya rasulullah sau 360 a kowace rana mutum ya bada sadaka a wata riwaya yace ya rasulullah min aina atasaddaqu wa laysa li amwalun wata riwaya yace min aina natasaddaqu wa laysa lana amwalun ya rasulullah ta ina zamu samu abin da zamu bada sadaka ba mu da dukiya sai annabi ya ce li anna min abwabi sadaka saboda kofofin sadaka suna da yawa manzon Allah ya ce at-takbiru in ka ce Allahu akbar kana da lada kayi sadaka ku ce Allahu akbar haka kuma wanda ya ce subhanallah yayi sadaka ku faɗa mu ji wanda ya ce alhamdulillah yayi sadaka ku faɗa mu ji wanda ya ce la ilaha illallah yayi sadaka ku faɗa mu ji in ka ce astaghfirullah kayi sadaka ku ce astaghfirullah wa'azi wannan in kai kayi sadaka manzon Allah yake in kai nasiha kaga mutum cikin bata nan ma kayi sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kana tafiya kaga kusa ko kaya ko wani yayi kaki ya tofar ya wuce sai ka rufe nan ma kayi sadaka ko kaga kashi ko dutse ko kaga makaho ka shiryar da shi ko kurma ko bebe ka fahimtar da shi magana ya gane ka yi sadaka manzon Allah ya ce ta'adilu bainal isnaini ka shirya tsakanin mutane biyu sun saba da juna ka shirya tsakanin su nan ma sadaka kai manzon Allah ya ce watu inur rajula ala dabbatihi ka taimaka wa mutum ya ka dora shi kan abin hawa fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu ko kuma bayan ya hau kan abin hawan ka dauko kayansa ka ce malam gashi nan ma sadaka kai wata riwaya manzon Allah ya ce annukhamatu fil masjidi tadfinuha kaki ne ka gani a masallaci sai